الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد to yan uwa ɗaliban ilimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu za mu tashi darasi na hamsin da biyu a cikin karatunmu na alfiya ta imam suyuti alfiya fi ilmi al'athar a yau sha hudu ga watan rabi'u thani hijira ta dubu da dari hudu da arba'in wadda ta daidai da ashirin da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ta miladiya za mu tashi baiti na 352 a cikin a cikin tahammulul hadith a cikin wannan ko aksamu tahammul turuqut tahammul turuqut tahammulil hadith mun gama a tariqul awwal shine as-sama'u min lafzi sheikh yanzu za mu shiga tariqa ta biyu na'am malaji ya ce ɗariƙa ta biyu na ka san tunda batun ilimi ake ba batun zikiri ake ba an san ɗariƙar da ake na'am bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa man wala sallallahu alaihi wasallam wa na'am ba'd fa yaqulu al mu'allif rahimahullah na'am wa ba'da dha qira'atun ardan da'aw قرأتها من حفظ لو كتاب نو سمعت من قارئ sami'ta سمعت سمعت من قارئ له والمسمع يحفظه wal musma'u والمسمع يحفظه أو ثقة المستمع أو أمسك المسمع أصلا أو جرى على الصحيح ثقة أو من قرأ na'am sai mu tsaya anan wa ba'da za wa ba'da za bayan wannan al-ishara tana komawa ya zuwa ga as-sama'u min lafzi sheikh shine a hanyar tahammuli ta farko malami yana faɗa kana ji to bayan ta bayan wannan hanya qira'atun yin karatu ardan da'au sun kira ta ard wato bijirar da a riwaya ga malami haka suka kira ta wannan jumla ce e itiradiyya a a qira'atun ita ce mubtada mu'akkar ay qira'atun ba'da dha a to a wannan abin da yayi taswigin ibtida bin nakira kun ga nakira ce qira'atun wa ba'da dha qira'atun to saboda ana kaddara qira'atun ala sheikh ana kaddara qira'atun alai ita ce musawwighul ibtida din bin nakira na'am mun san ba a ba a ba a fara jumla da nakira mubtada baya zama nakira sai idan malam tufid sai ta ba da fa'ida to nan akwai fa'ida shine ka kaddara a ita wannan qira'a din qira'a ce wadda take ta nau'i daban ai qira'atun ala shaykh ba'da da ardan da au na'am sun kira ta ardan qara'ataha min hifdhin ka karanta wato a a ka karanta su hadisan min hifdhin daga abin da kai ka haddace kai ɗalibi au kitabin ko daga littafi wanda ka rubuta hadisan au sami'ta ko kuma kaji ana karantawa min ƙarin lahu daga mai karatu ga wannan abin da yake ka haddace ɗin ko kuma an rubuta shi ɗin wal musma'u wanda ake jiyar da hadisin a gabansa ake jiyar da shi hadisin ake biyawa yana ji ya ya haddace hadisan au thiqatun ko kuma wato a ko kuma wanda yake sauraron karatun amintacce ne mustami'un wanda shine yake sauraron karatun aw amsakal musma'u aslan ko kuma shi wanda ake shi malamin wanda ake jiyar da shi ya rike littafi a hannunsa shi bai haddace ba amma sai ya rike littafin a hannunsa aw jara ala sahihi thiqatun ko kuma thiqatun jara wato shine ya gudanar da a- wato ya tabi a- shine ya gudanar da rike asalin wato imsakul asl jara thiqatun amintacce shine ya rike asalin auman ƙara ko kuma wanda yake karanta littafin da kansa shine ya rike asalin wayannan suwar ne dukkaninsu na art wato in malami ya zauna za a karanta masa hadisai za a yi riwayar hadisai daga wajensa to ya zaman kan cewa shi ɗalibin da yake karanta hadisan ya haddace su an gane sura ɗaya kenan ya haddace shi ma malamin ya haddace musma'u shine malamin al-musma'u shine malamin wanda ake karantawa a gabansa yanzu kamar malik malik shine musma'u almajiransa su ne waɗanda suke arzikin su ne musmi'u ismul fa'il da ismul maf'ul to ya zamanto shi mai karanta hadisan ya haddace shi ma malamin malik ya haddace so da aka babu zancen ma littafi kowannen su hafiz ne da ka ake ko kuma ya zamanto a kai ɗalibin bai haddace ba amma yana tare da littafi wanda yake karanta hadisan a gaban malamin shi kuma malamin ya haddace saboda haka in ya karanta ba daidai bai gyara masa ko kuma shi wanda yake karantawa ba rike yake da littafi ba akwai wani fiƙa da shi ne yake rike da littafi shi kuma malamin shi ma ya haddace saboda haka idan mai karatu ya yi kuskure sai malamin sai mai rike da littafi sai ya gyara masa ko da shi malamin bai gyara masa ba malami kuma ya tabbatar ko kuma ya zamanto shi wanda yake karantawa ba daga yake karanta ba daga littafi yake shi ma ko malamin yana rike da littafi ko fiƙa yana rike da littafin shi ne wannan au amsakal musmi'u au amsakal musma'u a'a eh na'am au amsakal musma'u aslan ko shi wani malamin da ake jidda shi ya rike asalinsa ya rike littafinsa al'asul ana nufin abinda ake nufi da al'asul shine asanin hadisan malami shine al'asul dama wato akwai al'asul akwai al-muqabal al-asul sannan al-ghair muqabal asali shine na malamin sannan na biyu wanda aka yi masa muqabala akan asul al-muqabal alal asl to akwai kuma ma wanda za a ce al-muqabal alal muqabal ba a yi muqabalarsa akan asalin littafin malami ba amma an yi muqabalarsa akan wani wanda aka yi masa muqabala to kuma wannan zai iya tasalsul to sannan kuma gayar muqabal asali da ba a yi muqabal to duk inda kaji an ce al-asl ana nufin asli sheikh na'am zai iya zama tamar wuya ka san wato a shi yanzu kaman muwatsa malik ya ruwaito ta ai malik ya tara hadisan ana zuwa ana karanta ta a karba dalibai su rubuta sai su zo su sai ardanta a gare shi in ana yi wani lokaci sai ce idrib ala hada sai ajiye wannan hadisin shi yasa sai ka ga a wata nuskar ta muwatsa akwai hadisin da babu a wata saboda malik bai gushe ba yana tanƙehi yana cire waɗansu hadisai kuma yana ƙarawa shi yasa za ga suke cewa muwatta ɗin abu mus'abu zuhri ita ce tafi kowace tsawo saboda ita ce kusan akhirul ard da aka yi akan malik kuma tun da yake shi ɗan madina ne su saura za su zo su ji ne su tafi shi kwa ɗan madina ne a nan ya rayu a nan ya mutu saboda haka ya fuskanci malik to wannan kaga kamar ita muwatta ita ce asl shine al'asl shine marwiyat malik amma marwiyat ɗinsa na muwatta to amma akwai hadisai waɗanda suke ba sa cikin muwatta malik ya ruwaito su ba lalle ya zama tokan cewa a cikin majalisar sama na muwatta aka ruwaito su ba shine za ga malamai suka tattara su kamar su dar qutni ya tattara hadisan gara'ib malik gara'ib malik hadisan da suke mutum ɗaya ne kawai ya ruwaito su daga malik ba sa cikin muwatta kuma ba sa cikin hadisai mashure wanda masu riwaya daga malik suka ruwaito shi za ga hadisai ne fart to haka wannan riwayatun nusakul hadithiya haka suke zuwa yanzu kamar nushat hammam ibn munabbi kamar nushat amr ibn shu'aib an abihi an jaddi nushat bahz ibn hakim an abihi an jaddi nushar abu zubair an jabir nusar abu sufyan talhata bin nafi an jabir duk haka suke akwai hadisai wanda suke dama su nusak ne hadisiya wanda ake ji to irin waɗannan su kaga duk a rubuce suke rubuta su ake yi to akwai kuma hadisai waɗanda suke a ba daga cikin nusa hadisiya ba ne daga cikin masmu'atu sheikh kawai zai zauna ya akadin majalisar sana ya ruwaito su na'am نعم وبعد ذا na'am أي سماع لفظ الشيخ في الرتبة wannan shine ya- shine ya fassara maka ismul ishara din za din nan yana komawa ya zuwa ga sama'u lafdi shekhi fi- eh, sama'u lafdi shekh wato sauraron lafazin malami Bi- fi rutba ai eh, ma'anar ba'da za din ai ba'da hu fi rutba ba'diya din ta rutba ce ba ba'diya ce ta masafa ba na'am a cikin daraja قراءة عليه yin karatu a gaban malami akan yin karatu ga malami وهذا wa hadha wannan nau'i na riwaya عرضا دعوا sun kira shi ardan أي سماه أكثر المحدثين بالعرض ai mafiya yawan malaman hadisi sun kira shi da al'ard من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه ta fuskar cewa shi mai karatu yana bijirar da abu- a- a- yana bijirar ma malami ma ya qara'uhu abinda yake karanta masa كما يعرض القرآن على المقرئ kamar yadda ake bijirar da alku- da alkur'ani a kan malami yanzu idan ka je za ka yi karatu wajen malami na alkur'ani za ka ce ya ka- a- a- a- ya karanta maka ne kana ji sannan kai kuma ka zo ka karanta a'a za ka je ne ka yi kokari ka koya sannan ka zo ka karanta masa yana ji in kai kuskure ya tada kai wannan shine asalin iqra Mm, al-iqra ala sheikh to shine suka kira wannan a- haka ake ce ma ard asalin ard kenan wato mutum yayi ardin qur'ani ka je gaban kare ka karanta qira'an nafi ka je tun daga farko ka karanta an ya gama ya ce maka ijaza ko ba haka ba haka kuke ba arama eh arama ba haka kuke ba
إلا إذا درسوا فيكم أربابيك shi darasu yaya ake da shi wannan darasu ai na rasum ne
eh bayan kai ka zo mm a karanta ma mm da malam zai karanta kana kai kuma kana karanta bayan sa mm har sai an an kai kananan ɗalibai to wannan na ƙananan ɗalibai Ƙananan ne ɗalibai ke.
eh wanda za har manya an manya kwarai ha ba sa tu
to
har ma sa tu sa tu shine rubuta da ka rubuta da ka to har sai kai sa tu gyaran eh eh ka sha fari sha fari shine ba a ci gyaran ba ci gyaran ka ba to haka dai suke wannan shine tariƙan a wajen ƙurra haka su suke tahammulin ƙur'ani Um, da art shine ka zo ka karanta malami yana jin kai ne maka gyara in ka gara in ka gama za ka ce a a shi a a- a qara'ata ala sheikh kai karatu kai masa karatu ya ji to wannan shine to haka suka karanta dan haka suka bata wannan suna suka kira ta al-ard saboda haka, a, ita ce ita ce a, hanyar ta- hanyar riwayar hadisi ta biyu al-arb na'am
lakin qala al-hafiz ibn hajar sai dai al-hafiz ibn hajar ya faɗa bain al-qira'ati wal 'ard umum wa khusus tsakanin al-qira'a wal ard akwai umum wa khusus mutlaq eh to bai faɗa ba fil ghalib inda yace umum wa khusus zai zama to min waji Mm, na'am لأن الطالب إذا قرأ كان عم من العرض to kaga min waji ne li'anna al-taliba idha qara'a domin shi dalibi mai neman il- ah, dalibin ilimi idan ya zo yayi karatu kana amma min al-ardi aw ghairihi وغيرك أو wa gairihi eh, ya fi wato gamewa daga al'ard au gai- wa gairihi da waninsa domin zai iya zuwa ya karanta ana ji ana gyaransa zai iya zuwa kuma babu ard
ولا يق- يقع العرض إلا بال amma al'ard la ya kawo illa bil qira'a saboda haka kaga alqira'a a ammu min al'ard don za a iya zamantawa alqira'a bi ard wal qira'a bila ard haka dalibi zai iya zuwa ya qira'a kawai ta fuskar muzakara Hmm? kamar yadda kuma zai yi kira'a ta fuskar ard Ah, shi ku ard baya zamantowa ard ne sai illa bil qira'a tunda za ka sabon da ke cikin zuciyar ɗalibi ne in ba ya karanta ka gyara masa ba na'am shi kuma mutum ya karanta ma ɗalibi ya ji shi talƙi ne irin wannan na'am
malam ya karanta ma ɗalibi yana karanta shi malami shine as-sama' min lafzi shaykh kenan na'am na'am wala yaqa'u al-ard illa bil qira'a
لأن الأرض عبارة domin shi al-ard bij- wato biya karatu نعم عبارة عما يعرض به ma'anarsa shine abinda ma- malami zai bijirar da shi zai biya shi أصل شيخه ya مع- biya asalin li- a- a- a- ya biya asalin littafin malaminsa tare da shi أو مع غيره na'am ibaratun amma yu'aridu bihi at-talibu asla shaykhihi ma'ahu a'a ma- a- to na'am na'am ma'anarsa shine abinda ɗalibi yake biyawa na wato asalin littafin malaminsa tare da shi yana rike da shi أو مع غيره ko kuma tare da waninsa bi بحضرته hadratihi alhali malamin yana wajen فهو أخص من القراءة don haka kaga a khassu min alqira'a domin zai iya zama tuwa qira'a daga gare shi ne qira'a ko daga wani تأمل shi yasa ya ce kai tunanin wannan saboda haka akwai al'umum wal khusus kaga min wajh ne eh
سواء قرأتها أي الأحد to daidai ne su hadisan ka karanta su من حفظ ai min hifzin daga hadda أي من حفظك لها عن da ai wato daga hadda ka ga hadisan wato ta a, a, ta gundarin zuciya ka ta ba- wato ta ta zuciya أو من كتاب مصحح ma'ana ta zuciya ma'ana ta hadda wato ba tare da ka duba ba aw min kitabin ko kuma daga littafi musahha littafin na wanda aka kyauta wata an ga inganta shi ma'ana aka yi masa muqabala Mm, an yi- do- shine at-tasih din at-tasih shine ba kawai abinda ka rubuta ba abinda ka rubuta sai an zo an bi shi Eh, an yi muqabala an tabbatar abinda ka rubuta daidai ne in sun gama shine za ka ga sun rubuta sah Mm.
أو na'am لم تقرأها بنفسك ko kuma ba kai ne ka karanta hadisan da kanka ba
بل إنما سمعتها من قارن bal ka ji hadisan ne daga wani mai yin karatu
أي قارئ له mai karatu ga wannan abin da yake an haddi a- a- abin da ake ardin nasa أي لذلك ai ga wannan أو حافظ له ko kuma wato mai hadda ne a gare shi والمسمع wal musma'u Ai, shi- Sheikh.
shi kuma malami wanda ake jiyar da shi karatun yake sauraro يحفظها ya يحفظه yana haddace wannan littafin أي الكتاب eh yana haddace littafin da ake karatu daga cikinsa
أو ثقة آخر ko kuma wani amintacce مستمع دبن.
لتلك- لتلك القراءة yana yi- sauraron wannan kira'ar وهو غير غافل kuma shi ba gafalalle ba ne ba marafka ne ba ne yana ji
أو أمسك الشيخ المسمع مسمع له أصلا ko kuma shi malamin da ake s- jiyar da shi karatun ya rike aslan ya rike litta- ya rike wato asalin hadi- littafin da hadisan suke ciki وإن لم يحفظه عن ظهر قلبه ko da bai haddace wato hadisan ba a zuciyarsa أو جرى إمساك الأصل على الصحيح من غير المسمع ko kuma rikewar asalin ya zamanto a bisa sahihiyar magana wato ba daga wanda ake jiyar da shi bane ba daga malamin bane ma- ba malamin ne ya rike asalin littafin ba بل ثقة آخر bal wani fiƙa ne wani amintacce ne daban مستمع mustami'un wanda shi ma yana sauraron hadisan غير غافل kuma ba marafkani ba كما ذكره الحافظ العراقي kamar yadda alhafizul iraqi ya ambata shi a cikin ah, alfiyarsa عن غير واحد من أهل daga الحديث ba ɗaya ba daga cikin malaman hadisi وغيرهم da sauransu أنهم يكتفون بذلك annahum yaktafuna bidhalika kan cewa su suna wadatuwa da wannan أو جرى الإمساك من نفس من قرأها ko kuma rike asalin littafin ya gudana a hannun wanda yake karanta shi wanda yake karanta littafin yana karantawa kuma yana rike da shi Mm. an an fahimta yana karantawa sannan kuma yana rike da asalin sheikh din na'am وبحث الحافظ ابن حجر ترجيح الإمساك في السور كلها على الحفظ to alhafiz ibn hajar ya bincika ya yi bincike wato ya- bincike anan yana nufin wato ya tabbatar ta fuskar bincike rinjayar da rikewar asali a cikin dukkan suwar dinnan akan hadda suwar nawa ne na imsak Hmm? kam sura muke da shi ta imsakul asl na'am guda uku guda nawa hudu hudu hudu kirga mana su
malami ya rike me- me karantawa mai karantawa ya rike dalibi ya rike asal asali aha ko kuma ah, sika aha ko kuma malami ko kuma malami to ne ne na hudun na'am imsakul asal shine su ne hali uku ne sai hali na hudun malami ya faɗa shi an an zahar alƙar shi da malamin da da ɗalibin a muna magana imsak ne imsak a cikin duk suwar din al-imsak Ib- al-hafiz ibn hajar yarin dayar- yarin jayar da shi akan al-hifz Mm. wato ko da ɗalibin ya haddace malamin ya haddace su ma duk waɗanda suke zaune duk sun haddace duk da haka wanda aka yi ard ɗin tare da imsakul asl shine yafi annama kutiba qarra eh da kuma suna cewa li anna al-hifdha khawwan alhifd hawan mai yawan ha'inci ne hadda ka eh na'am
na'am li'annahu khawwan li'annahu ka gani li'annahu hawan saboda ita hadda ha'inci gare ta sai ka neme ta ka rasa Mm. sai ka neme ta ka rasa Allah a dan tsayar na zan amsa ba fa
wa sharat al-imam ahmad ibn hanbal al-imam ahmad ibn hanbal ya shardanta fil qari a wajen shi mai karatun kaunahu mimman ya'rifu wa yafham da ya kasa- kasancewarsa wato masani ne kuma mai fahimta ma'ana yana sanin abin da yake karantawa kuma yana fahimta Uh, wato ma'ana ba wai kawai don ya iya karatun arabiya ba a zuwa ba shi littafin hadisi a ce kuma shi ne zai yi arb sai ya zama kan cewa ya san abin da yake karantawa kuma yana fahimtar abin da yake karantawa Eh. na'am
wa sharat imam al-haramain imam al-haramain al-juwaini abul qasim fi shaykh ya shardanta akan akan shi malamin da ake ard a gabansa da ake biya ma hadi- da ake biyawa a gabansa كونه بحيث لو فرد فرد من القارئ تعريف أو تصحيف la raddahu رده kasancewarsa da za a kaddara cewar idan aka samu taharif daga alƙari ko tashif zai dawo da shi zai gyara masa menene bambancin taharif da tashif eh canja harafi na'am tasif cire dugo Ah, tasif tasif cire wasali taharif shine canja ai dugo din da ca- canza harafi duk taharif ne Eh? kamar ka karanta hamid ka karanta shi hamid eh wannan taharif ne eh eh tashif kuma ah, musmi'un ka ce musma'un ka yi tashif canjin wasali ya zuka zama daya shekul halka taharif shine a canza harafi yanzu kaga kamar kamar kamar an zo a a a a a a an zo mutum ya karanta maimakon hamid sai ya karanta shi jamid Hmm? Eh, kaga ya yi dugo akan haɗin ya mai ta ja kuma ya canza ma'ana ya harrafa ma'ana a maimakon hamid alladhi yahmad ya mai da shi jamid alladhi yajmud ko kuma alhamdulillah sai alhamdu eh to wannan tashif ne ai wannan tahrif ne to tashif kuwa shine kamar a a a ka- kamar yace Allahu akbar maimakon maimakon a maimakon yace akbar maimakon yayi sukun sai ya mata fataha yace akbar Allahu akbar Mm. wannan tashif ne Mm. eh kamar ka gani haddathana yace haddathna eh ba yayi ba tare da yayi ittika din ba ma'anar ta canza in kace haddathna mun zantar amma in kace haddathana ya zantar da mu yasa suke cewa kai ittika wato domin fatahar ta fito sosai kace haddathana Eh, karka yi sauri wajen sauri ka ce haddathna Mm. Mm. yanzu kamar a a a a a mene a wannan ونفضل بعضها على بعض في الأكل kaga in baka yi ittika din ba a nan wajen za ta zama to sai ka mai da ita sai sai ka ce ukul ukul kuma kuma kira'a ce kaga masdar ne to ka gani eh, eh, mm, to sai dai wannan ba za a ce tashif ba da da udhun qul eh, qul udhunu khairin in ka ce udhunu khair ka mai da shi abin nan kunni al'udhu bayan kuma abin da ake nufi da shi almasdar udhun na'am bal hum adal na'am
bal hum adal
to wato mal- a- aljuwaini ya ce sharaɗi a wajen ard malamin ya zamanto bi haithu da zai kaddara a za a kaddara shi ƙare ɗin ya yi tashif ko ya yi taharif malamin zai gyara masa raga kenan ya kamata ya zamanto malamin ba mugaffal ba ne amma in zai zamanto kan cewa ana an bijire masa amma rabin karatun bacci yake ko ya kamar tafiye ko kuma ya balu talqin a gaya masa ce eh haka ne kawai an dai faɗa Mm, haga wannan ard din ba sahihi bane na'am wa illa wa illa idan ku ba haka ba fala yasihu tahammulu biha to tahammuli riwayar hadisi da wannan ɗariƙar ta ard la yasih baya inganta Mm. ko ba haka ba a lokacin nan kaga as-sama'u min lafzi sheikh yafi tunda ba zai shi a sheikh in dai fiqa ne kuma ya abinda ya ya- ya- abinda ya ruwaito haddatacce ne gare shi kuma ruwa- ruwaito shi yayi kaga ba zai tahrif ko tashif ba na'am
wal aktharuna qad hakaw Na'am.
ilza'a na'am أخذا بها وألغوا النزاع na'am وكونها أرجح مما قبل أو ساوته أو تأخرت خلف هكو na'am na'am yace wal aktharuna qad hakaw ijma'a akhdhan biha wa alghaw nizaa wal aktharuna mafiya yawan malaman hadisi da na fiqihu hakaw ijma'an sun ruwaito halin kasancewar abinda suka hikaito din ijma'i ne akhdhan biha wannan shine maf'ul din na hakaw sun hakaito akhdhan biha ruko da wannan hanya wajen riwaya ijma'an hala kauni dhalik hana kauli tilka hikaya ijma'an halin kasancewarta hikaya ce ko kuma hakau hikayatan ijma'an sai ya zamanto wannan sifa ce ga maf'ulul mutlaq mahdhuf Mm, ya zama mubayyinun linnau amma dai haska a- a- a- a ruwaito a daukansa akan hal yafi qad hakau ijma'an hala kauni hikayatuhum ijma'an akhdan biha wato ma- yau mafiya yawan sun ruwaito kan cewa bil ijma ana iya ana riko da wannan hanyar wajen riwaya تعرف ta'arud Mm. wa algawun niza'a kuma suka wa suka yasar da wato jayayya akai ma'ana kenan kaga da an yi jayayya akwai waɗanda suka ce ba a iya yin riwaya da wannan hanyar to al-aktharun sun yi- sun yasar da wannan sun ɗauki wannan sabanin yasashe ne sai lakin da zamu eh shi sai lakin da zamu sun yi ilga'in niza eh, sun jefar da sa- eh, wato jayayya akan riko da wannan hanyar ko rashin riko da ita wa kaunuha arjaha kasancewarta ta fi rinjaye mimma qablu daga abin da ya gabata menene abin da ya gabata dinnan shine as-sama'u min lafzi shay aw sawathu ko ta yi daidai da shi aw ta'akharat ko ta yi jinkiri tana bayar da shi khulfun hakau sun hikaito sabani wato a cikin a cewar ita wannan al'ard daidai a a tafi as-sama'u min lafzi sheikh ko ko daidai take da as-sama ko ko tana bata kai shi ba to wannan sabani ne a kowane kauli akwai wanda suka faɗe shi bai kawo wani tarjihi ba nan saboda kowanne yana da fuska na mu karanta sharhin نعم آه، والأكثرون من أئمة الحديث والفقه wato a wal aktharuna mafiya yawa daga cikin manyan malaman hadisi da fiqihu قد حكوا إجماعا أخذا بها sun ruwaito sun hikaito halin kasancewar wannan hikayar ijma'i ce akhdhan biha wato yin riko da ita أي بالقراءة بشرطها Ah, wato ma'ana da yin kira'a din bi shartiha da sharadinta fi kulli zalika a cikin dukkanin wannan shine a a abinda aka sharɗanta akan ɗalibi da abinda aka shar- da kan cewa kasancewarsa ya arifu wa yafham da kuma kasancewar a sheikh wato zai yi gyara idan ake kuskure
فهي رواية صحيحة بلا خلاف فيها don haka riwaya ce ingantatta ba tare da saɓani a cikinta ba duk wanda ya ruweto ta wannan hanyar to riwayarsa ta hammulinsa ingantacce ne ba za a ce bai yi riwaya daga malaminsa ba
وألغوا wannan duk me yasa a me muhimmancin bayyana wannan Eh? kasancewar ta riwaya ce sahiha ko ba riwaya sahiha ba inda ka ruwaito hadisai ai ka ji hadisai kuma ka zo ka faɗa cewa ka ji daga malamin ka hadisan dai suna nan matanin to me yasa ake so a san cewar an yi itibarin wannan hanyar akan tahammul ko ba a yi itibarin ta ba me yasa ma za a yi sabanin
wajen tabbatar da hadisi itisali ahsant tabbatar da ittisal shine wannan tabbatar da ittisal saboda idan ba riwa idan ba hanya ce ta riwaya ingantatta ba sai a ce wannan hadisin ba muttasil bane ba muttasil bane kamar ka je ka samu littafai ne kawai ka je ka samu su an rubuta ka zo ka kama riwayar su baka ji daga wajen kowa ba haka malaman hadisi ba su yadda da wa'annan hadisan ba saboda babu ittisal na wujada wujada ba ittisal sun kuma kuma kasance da tafi eh kotsuwa shi ne ai ta ce wujada na'am na'am وألغوا wa alghaw kuma sun yasar أي ولم يعتبروا ba su yi izina ba النزاع da wato sabani jayayya jayayya da aka yi fi dalik a cikin wannan riwaya كما حكي عن اب- عن عن ابن أبي عاصم an abi asim an abi asim annabil daga abi asim annabil abdahak ibn makhlad بقى- a'a abu asim abu asim annabil a'a ba ibn ibn abi asim sahibu sunan ba shi a'a sahibu sunna ba shi bane in aka ce annabil abu asim ne abdahak ibn makhlad eh ibn din kari aka yi muku dalili saboda annabil da aka faɗa shi wancan ba a yi masa lakabi da annabil ibn abi asim mai sunna da kuma a na'am sunan ne ke Hmm? dahak ibn makhlad muna karanta shi a muslim baka kuma baka eh eh yana zuwa mana a muslim dahak ibn makhlad Mhm.
نعم
wa muhammad محمد بن سلام da muhammad ibn sallam albaikandi malamin bukhari ومح- وعبد الرحمن بن سلام الجمحي da abdurrahman ibn sallam aljumahi من أنها لا تكفي daga cewar wannan ri- wannan hanyar la takfi ba ta iswa ba ta wadatuwa وهذا إن ثبت عنهم لا wannan يكفي.
magana in sabata anhum shi ma kaga sai da ya jinjina in har ta tabbata daga gare su sun faɗa la yutaddu bihi ba a kidaya shi ba a ɗauke shi a komai ba wannan maganar wannan maganar tasu ba Wai.
da kan cewar laisa a- a- min annaha la takfi cewa ba ta wadata ba ta isra- ba ba ta isuwa ga riwaya to wannan la la yutaddu bihi wannan maganar maganar tasu in har ta tabbata sun faɗa to magana ce wanda yake ba a izina da ita نعم. ومن ثم Daga قال nan ne- إبراهيم بن سعد Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf cikin almajiran Zuhri
لا تدعون تنسعكم يا أهل العراق ba za ku bar wannan zurfafawar taku ba wato fiƙalar taku ba ba za ku batta ba ya ahlal Iraq ya ku yan Iraq الأرض مثل السماء al'ardu mithlu sama Eh, al'ardu mithlu sama biyawa a gaban malami daidai take da as-sama dan su mu yan Madina hanyar su kenan sun fi shi sa Malik ma shi ba a yi masa baya riwaya da sama sai dai ka zo ka biya yana ji yana gyara maka إبراهيم بن Ibrahim ibn Sa'ad madani ne Madani.
eh Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf na'am na'am su as-sama sai dai ma da karanta sai dai sai dai sai dai ku je ku ji daga wajen malami yana gaya muku shine har suke suka ma akan ta ba wai kawai babu ba ba wai ba sa yi ba sukanta ma suke shine ai Ibrahim ibn Sa'ad yake musu a raddi yake cewa yanzu ba za ku bar wannan fikalar taku ba yana ganin kakala ne da fikala ta ba gaira ba na'am واستدل البخاري كالحميدي al-bukhari kamar humaidi ya kafa hujja akan wannan bi hadisi imam ibn Sa'al- Sa'alaba da hadisin Imam Ibn Tha'laba in kun tana da muka karanta da muka karanta Sahih al-Bukhari yayi a cikin Kitabul Ilm Allahu arsala eh a ai hadisin Imam Ibn Sa'ad Tha'laba kaga ard ne na'am na'am mai kiwo annabi ardi eh mun karanta gashi na النبي صلى الله تعالى عليه yayin da ya zo ma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam وقال له sai ya ce masa إني سائلك zan tambaye ka فمشدد عليك amma zan tsananta maka tambaya ثم قال sannan ya ce أسألك بربك na ina tambayar ka ina hada ka da ubangijinka ورب من قبلك da ubangijin wanda yake gabanka الله أرسلك Allah ne ya aiko ka qala allahumma na'am har zuwa- zuwa karshen hadisin ya karanta masa shika-shikan musulunci baki daya bai ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba yace an tashhadu an la ilaha illallah shine kawai wa za'ama rasuluka anna la anna rabbaka arsalaka annahu la ilaha illallah Eh, yace sadaka eh to kaga bai ji ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma da yayi wannan yace la azidu alaiha wala anqus yace aflaha in sadaqa to ka gani yayi tahammul ko bai tahammul ba to amma ya ji ne sama'u min lafzi sheikh ne ard ne to yana daga cikin dikkar fahimtar bukhari mafi kyan abu eh daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ka gani ya ardu yayi zuwa yi aka a- abin nan biya waye aka tabbatar masa kuma bukhari yanzu daga cikin wannan rigima ce da malaman hadisi suke sai ya fitar da hujja daga wannan riwaya kaga wannan hadisi ne da yazo akan shika-shikan musulunci za a ce kai hadisin aqida kuma za ka kawo mana ciki cikin mustala to amma wannan yana daga cikin diqqatul fahm Mm, zurfin fahimta na'am
في سؤاله عن شرائع الدين a cikin tambayarsa da ya yi ma'annab sallallahu alaihi wasallam a kan shari'o'in addini فلما فرغ falamma farag yayin da ya gama gaya masa قال sai ya ce آمنت بما جئت به na yi imani da abin da ka zo da shi وأنا رسول من ورائي kuma ni jakadan waɗanda suke bayana ne فلما رجع إلى قومه yayin da ya koma ya zuwa ga mutanensa اجتمعوا sai إليه suka haɗu a wajensa فأبلغهم sai ya isar da su فأجازوه kuma suka za- su- suka jazanta masa suka tabbatar da shi أي قبلوه منه suka karba وأسلموا.
daga gare shi wa aslamu suka musulunta ba za su ce wannan tahammulun ninka ba daidai ba ne wata fuskar ma kenan kuma wata fuskar shine wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa aflaha in sadaka da ya gaskata ya nuna tahammulun da ya ingantacce ne na'am وقال مطرف mutarrif ibn abdullah a a ba ibn shikhir ba wannan mutarrif almajirin malik shi ma mutarrif ibn abdullah ne almadani wancan ibn shikhir albasri ne dan basra ne kuma shi tabakarsa tabakar malaman malik ne na'am سمعت مالكا naji maliku yana cewa يا أبا أشد الإباء yana ki mafi tsananin ki على من يقول akan wanda yake cewa لا يجزيه إلا السماع من لفظ الشيخ ba abin da zai isar da ɗalibi illa idan ya saurara ya ji daga lafazin malami وقا ويقول yana cewa كيف لا يجزيك هذا في الحديث ta yaya za a yi wannan ba zai isar maka ba a wajen hadisi ويجزيك في kuma القرآن ga- kuma ya isar maka wajen alkur'ani والقرآن أعظم gashi ko alkur'ani ya fi girma ka zo baka ji karatun alkur'ani a wajen malami ba ka biya ya gyara maka kuma ka ce wannan karatu ne ingantacce amma ka ce a hadisi bai yi ba na'am وكونها wa kaunuha kasancewarta أي to, القراءة على الشيخ kasancewar ita a ka- wannan ina ganin mu tsaya a nan sai mu ƙara baibaita wannan a, baita in ba ka ba za mu sami yin sahih muslim ba har uku ta yi alaikum salam na'am na'am ard Mhm. bisukunin ra na'am wani fika kuma a majalisin yana yana rike da asirin eh jami ko kuma daga haddasa yana kiyayewa mm.
to wannan wannan almajirin yanzu yana ruwaya daga wannan malamin ne ko ko daga wannan fika din daga malamin ai ba hadisan wannan fikan ba ne ba hadisan fika ba ne hadisan malamin ne shi kawai tasihi yake yana rike ne domin ya yi gyara amma ba a a wani lokaci sukan zamanto a a sukan zamanto a za su ce qara'atu ai za mu zo lafazinta ya za su faɗa eh, za su ce qara'atu ala fulan wa huwa yasma ko kuma qara'atu ala fulan wa huwa yasma wal aslu bi yadi fulan Mm. ka gani na'am to alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik